صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم والحمد لله منذ قرأتم كتاب الشفاء نشو جباء الغالي إيال Allah ya kara masa yadda inda muke cikin dai wannan fasali a cikin wannan ismi na uku muke wannan fasali na abin da ya shafi isma ta manzo Allah a cikin abin da yake fita bakin na daga kalmomi shine muke cikin hadisin wannan garani kulula din nan shine ina za mu tashi sai fuska ta biyu ta wanda za a wato bayanin wannan rikitaccen hadisi na gara nigon nan wa huwa istihalatu hadhihi al na gara Shi ne koruwar wannan kissa ga baki ɗayanta idan mutum ya tsaya ya nazari ya tunani kuma a al'adance wannan kissa ba za ta yi ba kawai za ka iya cewa yanke ƙarya ce ta koru kurum ita wannan kissa gara nigon wazalika anna hadal kalama domin shi wannan magana wannan zance da aka yi kikal gara nigon din nan law kana kama ruya da ya kasance da abin ya kasance a cikin suratu wan najm manzo Allah da yazo karanta ta afara aitul lati wal uzza wa manata salisatul ukhra kuma yace kuma tilkal garani uku garani qatul ula a ce wannan sun haɗu wuri daya da me zai faru kana fa'idal iltimami to iltiami da Iltiami.
da wannan zanci ya ga mai manisancin haɗuwa da juna Na'am.
bayan da za a yi wannan ya zo ya haɗu da wannan yanzu misali kana cikin tsakiyar mutum ka ce ai mutum ne mutumin kirki wanda yake babban mutum mai alkhairi kuma ga shi wato bayan hakan nan wato mutsiyacin mutum ne mar- sai a haɗe a cikin ai ba zai yiwu ba ballantana zance fasihi irin ƙur'ani ya tara madahu da zanmu yana cikin zanmu kuma a cikin tsatsaki kuma ya shigar da yabo a tsaki ai bai yi ba da ya zama idan ilti'am ne mamisancin mahaɗa na mata na kibal aka sami da ya zama mai warwarewa junansa wamta bizal madai ya mai cuɗanya yabo da zargi a wuri ɗaya mata fazilar tali mai sukurkutaccen haɗuwarsa da kuma tsarinsa ولا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بحضرته من المسلمين wasa na biyu mashirki ne mai أن manyan خفى عليه ذلك da da da zai kasance da annabi sallallahu alaihi wasallama da gani eh, ba zai yiwu ya zamo da shi kan kansa da waɗanda suke nan a cikin kusancinsa na daga musulmi ba da shugabannin kafirai da suke wurin a ce wannan ya ɓuya gare su a ce zance dama suna neman abin da za su soki ƙur'ani da shi to kuma a ce an zo ana cikin tsakiyar zargin abu kuma a ciki kuma a sa su a ciki a ce mutumin kirki mai alheri mutsiyaci mai zumunci a ba jama'a a fara aikin lati wani uzawa mana ta kuma a cikin kan gaza ne ga turkula ai ba zai yiwu ba Mhm, to mu je وهذا لا يخفى على أدنى متأمل wannan ba zai koyi ba a bisa koma bayan mai lura فكيف بمن رجا علمه ina kuma ga wanda hankalin sa ya rinjaya wanda yake da cikakken hankali me ومعرفة فصيح الكلام علمه sannan sanin sayayyar wata a cikin babi na bayani sannan da sanin wato zance wanda yake mai fasaha irin larabawa
ووجه ثالث eh to to kaga wannan kenan ta wannan in ka duba a nazarce ma wannan zance korarre ne ana نعم sai kuma fuska ta uku أنه قد علم من عادة a- المنافقين abu ne sananne daga al'adar munafukai ومآلب المشركين da kangararrun mushrikai ضعفة القلوب والجهلة من المسلمين da kuma masu raunin zukata da wawaye na daga musulmi دورهم to abinda aka sani kenan zautuwarsu a farkon tashi ana samun wata matsala a cikin aike yanzu yanzu za ga sun su munafikai sun samu abun farmaki su kuma wasiya daga mushrikai shi kenan sun samu abun kuka su kuma musulmi wanda suke raunana da wawan cikin su sun samu abin da za su koma koma da baya da baya ka hakara su su koma inda suka fito نعم Mhm.
وتصريح العدي على النبي صلى da الله ta عليه kudawar makiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mafi koma bayan fitina yanzu yanzu na daga sun ji wani abu wanda ya kama da fitina yanzu yanzu za su fara motsar da wato wato fitina wata ayyuhum almuslimina da aibanta wasu ga musulmi wa shamatatu bihim da ya musu dariya ke tare fainata ba da fainata lokaci bayan lokaci wartidad man fi qalbi da maradun kuma riddan wanda rauni ya tabbata a cikin zukatansu man azhara al-islam na daga waɗanda suka bayanar da musulunci ya da nashi ba suna samun rudda saboda koma bayan rikici koya suka ji wani abu mai rikitarwa yanzu yanzu nan za su yi rikici koma inda suka fito ولم يأتي أحد هذه القصة شيئا To- to babu- وآية الضعيفة babu wani da ya kai to wani abu a cikin wannan kisa ba ce da ita wannan da ifiyar ruwa da ifatul asali mai raunin tushen ta tuna Na'am.
ita ke nan da aka ce an ce kaza shi ke na gaba da aka ce a zance ya zo a haka amma ba a samu wata matsala ba to نعم ولو كان ذلك na wajen bi ƙwarashin da halar musulmi na saulata Na'am.
ai da wannan ta tabbata da ƙwarasha sun samu wato tumbi a kan musulmi da da sababin wannan- wannan kisar wannan wannan zancen cewa an yabi gumakan nasu ولا قامت بها اليهود عليهم الحجة da kuma yahuda su kuma sun kafa hujja akan musulmi da wannan dai kisa كما فعلوا مكابرة في قصة kamar الإسلام yadda suka aikata a cikin kisar isra'ili kawai dan kangara da tashin hanci نعم. حتى كانت في ذلك لبعض الضعف- الضعفاء rijatun har sai da aka samu ridda ga sashin wato wayanda suke masu raunin zukata a cikin musulmi وكذلك ما روي في قصة القضية hakan nan abin da aka ruwato a cikin kisa na sulhun hudaybiya ولا فتنة أعظم من هذه البلية to ka san ko idan da a ce hadisin ga ranar kasin ulada da gaske ne ai babu musiba mafi girma da kafarai da munafikai za su samu damar yin suka da magana a cikin da irin wannan musiba مم. وجدت da an same ta din ولا تشجيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة babu motsin da fitina ga wanda yake mai gaba a yayin nan a shaddu min hadin hadisati mafi tsanani daga wannan afirka da ta afku ai da ai da da ya samu damar motsa fitina kuwa نعم وما روي عن معاند فيها كلمة ba a- ba a roto ko da kalma ɗaya ba daga wani kangarare a cikin wannan kisa ولا عن مسلم بسببها bintu shafati ba a ruwaito wata sabil da baka ba ga musulmi da sababin wannan kisa فدل على بطلها wannan sai shi ya da mu bisa bacin fasawa shi wannan shi ne kawai wannan ba shi da asali واتخاذ da أكلها kuma timbukar asalinta ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث Ehem, babu ko kokonto a cikin shigarwar wasu daga cikin shekar na mutane ko na aljanu suka shigar da wannan hadisi على بعض مغفلين المحدثين mugaffalil muhaddisina a bisa sashin wasu rafsanannun malaman hadisi dan akwai wanda suke mugaffalai fil riwayati نعم sai ya kawo musu wani abu sai ya ja su ya tafi da su saboda gafalar su kuma ta ba a san kaɗai an gane saboda rashin ta yakuzunsa a cikin tantance abubuwa da mizi tsakanin sahihi da saƙini به على ضعفاء المسلمين domin ya rikitar a kan raunanin musulmi da ita wannan kisa ووجه الرابع sai kuma fuska ta hudu ذكر الرواة بهذه القضية an na fiya na zalat وإن كادوا ليفتنونك an lalazi yau hana ilaikan tattare alaina ga yarahu ta الآية gani cewar maruwaita sun ruwaito a cikin ita wannan ƙadiyya ta tilkar garana ƙatul ula ta gani cewa a cikinta ne wannan aya ta sauka wa in ka zo la yaftununaka an allazi auhayna ilayka sun kusanta su fitince ka su karkatar da kai ya rasulullahi gabarin abin da muka sauka maka ka kawo waninsa daban ba abin da muka sauka maka ba sai suka ce akan wannan tilkar garana ne aka saukar da wannan sai ya ce wa in ka bi yawa ka san kada yadda take ka san kada yadda take in dai ba harafi ne ta biyu wani na fai ba in ta biyu harafin na fi to abin ya tabbata idan ku kaga ba wani harafin na fi gaban ku to ba yi abin ba ka gani Mhm. in ko wannan kaga muhaffafa ce daga sakiliya ba in mace ta ta na fi ba yawa in muhaffafa ce mina sakiliya wasu muhadini da sha'ani نعم Mhm.
وهاتان الآيتان to wayannan ayoyi guda biyu يردان الخبر الذي رووه to tana suna su kansu da aka ce a kansu aka rawaito wannan kisar a kansu aka a kan wannan kisar aka saukar da su to ai su ayoyin ma suna rubin wannan kisar gabaki daya أن الله تعالى domin Allah ta'ala ya ambata cewa kadu ya nuna ka gane sun kusanta su fitince shi hatta yi tsariya har ya kirkiri wani abu abinda aka saukar ba wa annahu laula an sabbatahu wadda da an sabba juna da ko da karkitta tarkanu ilayin ce yan kalla ka ga da karkitta ita ma isbati bai ba nafi bai ba to ta kore abin ai su haka suke sada ba da kada da irin su kariba a fa'alul muqarabat idan suka tabbatar da abu to ba a yi shi bane yawa kada zaidun an yi halika ka to lalle halin zaidun zaidu bai halika bane yawa yawa to haka abin yake amma kada an ce ma kada to abu ya faru yawa ma kada ba to abu ya faru kenan
هذا ومفهومه to malmunin abinda wannan ya kunsa mun ko kuma za a fahimta daga cikin wannan الله تعالى cewa Allah ta'ala ya tsare manzon Allah gabarin wato cewar ya kawo wani abu wanda ba shi ne ke daga halar Allah ba وثبته ya kuma tabbatar da shi har yi zamana da ya karkata gare su ba na ƙarfin da tarkanu ilayin jiyan ƙalila ai lam tarkan ilayhim walau ƙalila tsanani yawa lam yarkan ilayhim ƙalilan fa kaifa kasira ko ƙanƙani ma bai karkata gare su ba lantana kuma da yawa in kuma baka san haka ba ka je ka tambayi malaman larabci ka ji yaya aikin ka da suke da ka da kariba ya suke abin nan ɗin su هم يرون في أخبارهم الواهية su ko suna rawaitowa a cikin raunanin na hadisansu أنه زاد على to ai الركوع su cewa suka yi ma ya dora ma a kan ruku ne والافتراء ya dora ma a kan kira بمدى har sai آلهته har ma wai ya yabi iyayen gidi shi ya yabi guma a wani yanzu أنه قال صلى الله عليه kuma shi وسلم shi annabi sallallahu alaihi wasallam wai har ya faɗa ce افتريت على wai الله iftaratu ala lahi وقلت ما لم يقل na faɗa abin da bai faɗa ba kai kai daga jin abin da ma shi yasa wani hadisin an rawaito shi kai da kanka ma zaka ce ƙwarin dan da shi da tatsuniya ba su da malama eh manzon Allah ya ce wai iftar subhanallahi subhanallahi innal ladina yasruna ala allahi kadhiba annabi kuma subhanallahi wa hada to ai wannan sabanin abinda ita aya ta bayan ne na fahimta وهي تضعف الحديث saboda aka taro da hadisin ko da ma ake ya tabbata an kawo shi wannan aya ta rushe وكيف ولا صحة له cutar al'ama kuma ballantana ba ma ba ma ingancin ma ga hadisin ma kwata kwata an bibiya ba ta yin da ya inganta babu hanya ko daya da wannan hadisi ya tabbata ya inganta وهذا مثل قوله تعالى في في الآية Eh, الأخرى wannan kwatancin faɗin Allah ta'ala ne a ɗaya aya ولولا فضل الله عليك ورحمته lahan matsayi ta minhum an yi bibiyu ka gani لا يضلون إلا أنفسهم yawa wa ma ta nuna kanu shayi musamman wa in kanu la yasu nuna kaɗan ba don falar Allah ba da rahamarsa wasu jama'a da gafarai da sun kusanta da sun yi nufi su an yi doka amma wa ma yi dunu na ila amfa sau na za su iya rabo ka da bata ba zai yiwu ba wa ma yi dunu kanu shayi ba za su fi daga da kama da rasulallahi وقد روي عن ابن عباس an yi ruwaya daga ɗan abbas كل ما في القرآن كاد fa huwa ma la yakunu duk inda ka kada qur'ani to abinda ba a yi bane ba za a yi ba نعم قال الله تعالى yakadu sana barkihi ya zahabu bil absari to shi kenan lane zahabu ne bil absari kawai eh ai lane zahabu bil absari wannan hasken walƙiyar bai tafi da bai tafi da idanuwan ba وأفاد أفجيها da yake a tashi uhubiya to ai ma a hafa din ai ai bai bayyana da da kiyama ba tukunna mhm على القريشي القاضي ko shayi bai faɗa alƙali ba نعم ولقد طالبه قريش wasa ibun نعم إذ مر بآلهته manzan Allah ne fa sallallahu alaihi wa sallam quraishawa da sakifa mutanen makka ke da mutanen daifa نعم suka nema daga wurinsa lokacin da ya wuce ta wajen iyayen gidansu أن suka يدخل nema an الذي yi إليها ya ma fuskanto da fuskarsa wajen su su gumakan ma ya ma fuskance su ma ووعدوا الإيمان به suka yi masa alkawarin za su yi imani idan ya dan fuskanto ya dubi wato gumakan su ya dube su kawai sun masa alkawarin za su yi imani da shi ya aikata haka فما فعل amma bai aikata hakan ba ولا كان ليفعل bai zamo kuma zai yi manzo Allah ya aikata hakan ba lantana kuma ya buɗe baki ya yi نعم to قال ابن الأنباري ya faɗa ibn al-ambari kenan ما قارب الرسول manzo Allah bai فلا نكلا.
kusanta ba bai karkata ba وقد ذكرت في معناها بالآية eh an faɗa a cikin an faɗi wasu tafsirorin a cikin ma'anar wannan aya ما ذكرناه من لله.
الله abinda muka ambata na nassantawar ubangiji a bisa wato kariyar da ya bai manzansa ترد da شفافها take juyar da ƙananan maganganunta ولم يبق في الآية to ba abinda ya saura a cikin wannan ayar إلا أن الله تعالى sai ko cewa Allah ta'ala ya dai baiwa ne kawai ga manzansa bi zumati da karinsa da وتصديقه tabbatarwarsa بما كاده به الكفار da abinda su kafirai suka kukkulla masa ورامه من فتنته suka nufin shi na karkatar da shi ومرادنا من ذلك to abin nufinmu daga wannan تنزيهه shi ne tabbatar da tsarkakan manzan Allah da kuma kariyar da Allah ya masa sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya zama shi ne abin da ita ayar ta kunsa na abin da ake fahimta a cikinta shi gabanta to kare shi ke nan mun dace sai kuma marika ta biyu وهو مبني على تسليم الحديث to wai idan mu gi- mu gini ma a kan cewar wai hadisin ma ya ma tabbata mu ɗauka hadisin tilkar da ranin ma ya tabbata to wannan ta- zai suka a cikin cewar wato abin da ya rushe asalin da muka tabbatar na cewa babu wani abin da zai fita a baki manzo Allah wanda bai muwafaka da halar Allah ba babu shi duk abin da ya fita daga bakin annabi ya yi muwafaka da halar Allah a ciki to in aka ce wannan hadisi ya tabbata ya soki wacce magana
وقد أعاذنا الله من صحته to da kuma Allah ma bai ya karshe mu gabarin ingancin hadisin amma duk da haka mai musayara da masu tabbatar da shi ɗan mai ce ya tabbata ولكن على كل حال sai dai a duka kowane hali قد أجاب عن ذلك ayin mutum musulmi na shugabannin musulmi sun ba da jawabi akan wannan da wasu amsoshi نعم منها daga cikin amsoshin albasu akwai tauyayye da za a gan shi ramamme ne a ta fuskar ma'ana والسليم akwai kuma cikakke sai ka za ka shi kiba-kiba wajen wajen wajen ma'anoninsa Na'am.
a zancen nasu don shi zance a wurin laraba akwai gassu da saminu نعم an gane idan aka zo da zance wanda yake bai da wata cikakkiyar ma'ana mai kwari makama mai kwari a cikin zance da shi gassu in aka zo da zance mai tarin ma'ana a cikinsa wanda za a iya fahimtar abuwa sai su masa ne Eh, kamar wai ai ta ga misali kamar isti'ala ne yake ko ta shibi ne ake dangane da a dabba ko dabba ai akwai fili ya rama miya wanda babu wani abin kirki a cikin ta akwai kuma mai kibawan ta tara nama ta tara duk abin da ake bukata na kitse da sauransu نعم to to su ma a cikin bayanan malaman tafsiri to akwai irin wa'annan da gasu da famina da Na'am.
Eh, da ramame da mai kiba Eh, shine da tauyayye da cikakke Na'am.
Eh, فمنها daga cikin ta akwai قال وقت abinda malam kadashi ya rotu da malam mukatil dan hayyana أن النبي صلى الله cewa عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama صحابة wai سنة da- yanyabi ce ta kama shi yayin karanta masa wannan sura فجر هذا الكلام على لسان sai wannan wannan wannan zance ya gudana kan harshe da hukuncin bacci kaga wannan shine gaskiya نعم وهذا لا يصح wannan shi ne gasu ya zubi lai ko ko cikakken arifi wani hayaniya ya shigo cikin wajen gaɗin ta balan na sai girmar sari yana kawa malam wasu dai sai su ga dai tsoka shi ne kawai dai don su daɗe da wucewa ne ake ake abin nan amma amma ina annabi malam Hmm? to ka gani sai ce ne إذ لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم مثله في حالة من أحواله wannan bai inganta ba domin bai zai yiwu ba ga annabi kwatancin irin wannan ya fito daga gare shi a cikin kowane hali daga haloli ba yanda za a ci wani sararin zance ya fita daga manzo Allah a kowane hali ولا يخلق الله على ba لسانه yanda za a ubangiji ya halicci wannan a bisa harshen sa ولا يكون الشيطان عليه في hakan nan يوم shaidani لا da zai iya يتبدل samun rinjaye kansa ba a cikin barci ko a faɗake لإسمته saboda في tsarin da هذا Allah ya البلد.
masa a cikin wannan babi a cikin dai wannan babi na tabligur risala a ce an samu wai manzo Allah wai wani zance ya gudana daga bakinsa sabanin abin da ya fito daga halar Allah ba zai yi ba نعم من جميع الأمر والسهو idan kowane fuskar abu da nufi ko da raftanuwa وفي قول الكلبي a cikin zancen أن imamul kalbi النبي صلى annabi الله sallallahu alaihi wasallama ya zanta kamar ya zancen zuci ne fa qala zalika shaytanu ala lisani wai sai shaytan ya faɗi wannan a bisa harshen sa kai
وفي رواية ابن شهاب الجروة ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد لا الرحمن بكر بن قال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يجي وصها ويرب كان فلما أخبر بذلك da aka ba shi labari da abin da ya fita daga bakin nasa قال إنما ذلك من الشيطان sai ce wannan wai daga shaidan ne وكل هذا لا يصير duk dai wannan layi ce duk wannan yanzu ba dan ka ji zance a cikin littattafai daga wurin maluma ko daga wurin wani da sauransu duk ba wai tabbatar cewa eh abin haka yake ba a ai abin da yake zalikar kitabu la raiba fihi guda ɗaya ne kullum muna faɗa guda ɗaya ne hak shine qur'ani ta a ce ai wannan abin a tafsiri aka faɗe shi to ni tafsirin ta tsaya tukulan gayin da yake eh aka sani ya yi tafsirin نعم yawa saboda haka ba ko menene za a faɗa ta ce ba sahihi ba ba haka abin yake idan qur'ani ya zo da abu shi qur'ani a cikin kan kansa masaninsa ba duk abin da gani a a cikin sa an yake نعم daga Allah yake amma idan wani ya zai faɗo ra'ayinsa a cikin qur'ani to Allahu a'lamu Allah ne ya sani ko daidai ne ko ba daidai ba ne to وهذا لا يسوء أن يقول ولا له النبي الشيء ما- صلى الله عليه ba وسلم gani annabi ba zai yi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi لا سهوا ولا ko da قصر rafkanuwa ko da liki ولا يتقونه الشيطان bayan da za a shaidani ya intirce wannan zance dora kan harshensa وكيلا aka ce لعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله أثناء تلاوته ta yi wanzu Allah ya faɗi wannan ne a tsatsakin tilawarsa على تقدير التقرير a bisa wato ƙaddara tabbatar da abu ba tabbatar da shi din ba ƙaddara tabbatar da shi نعم Ta gane?
توضيح للكفار da kuma urus da kafirai akwai abin da ake ƙaddara tabbatarsa a cikin zance ba wai tabbatarwa ba نعم.
zai baka misali كقول إبراهيم عليه yanzu ga السلام mafarin annabi ibrahim da ce a hada eh wannan ubangiji da ne to ga Allah ta kadira mu dauka wannan ubangiji na bari mu ga yadda za a kwashe da shi yawa dan surun sai ga shi ya fashi a a to ashe ne abin da za na kaddara ba haka yake ba ka gane yawa can kuma sai ga wata sai ce haza da tsaye to mukaddara yanzu wannan shine ubangijin mukaddara shine kadda- wato takariri kenan amma na takariri na kaddarawa نعم.
an gane saboda haka shine suka ce irin wannan ne in har ta tabbata wannan din ya fito daga bakin manzo Allah to irin wannan fuskan ne نعم.
yawa على أحد التاويلات a bisa ɗayan fassarori da malamai suka yi a gurin وكقوله kamar faɗinsa bal fa'alahu kabiruhum hadha wannan to tun da wannan da gatari a rafi shi ne ya yi kenan eh shi ne ya yi kaga duk da kadiri amma ya ta kadiri بعد السكت وبيان الفصل بين sai ta الكتابين yana cikin karatun bayan ya ɗan yi kawai yanda zai tabbata cewar ba cikin karatun yake ba sai ya faɗi kuma waɗannan kalmomin ta ƙariri gare su amma ta ƙariri na ta ƙariri wanda daga baya zai zo ya tabbata ba haka ba ne Na'am.
yawa ta gani ثم رجع إلى sannan تلاوته ya koma zuwa tilawa sai ce yanzu alakumun zakaru wala hulunke shi ke da ji ko wa'annan 'ya'yan Allah ne mata manya ta za ta zai na iya abin nan ta zai ta fuskanta yawwa ya ɗan ƙaddara a ɗan tsakani bayan ya ce afara aiki bulla ta wal uzza wa mana ta sali ta sai dan yi kawai ya ce "Mm, wato wa'annan su ne manya-manyan 'ya'yan Allah mata sai ci to an mun fa Allah kuma zakar wala hulunsa abinda ba kwa so kuke ganin kaskanci ne shi ne yake yare da shi kuma shi za a rabawa ko a ba ku maɗaukakin tilka idan kismatun nisa an gane a shi to shi ne abinda suka faɗa a nan a kan a shi babu ya ci an ne da ita da mun kai dabtan abinda yake nufi din ne shi ne aikin to وهذا ممكن to wannan wannan tawili da suka yi wannan bayani da aka yi mai yiwuwa ne مع بيان الفصل tare da bayanin rabewa tsakanin ƙur'ani da jikin wannan zancen وقرينة da kuma wata alama da take da take shiryatarwa a bisa abin da ake nufi wataƙila har ya ɗan yi murmushi ma a gurin in ji zama sai yana zance ya ɗan yi murmushi to akwai magana a cikin zancen to ita ce ƙarina wa annahu ليس من المتلوي cewa baya cikin abin da yake karantawa ɗan na ƙur'anin وهو عاد ما ذكره القاضي أبو بكر shi ne ɗaya daga cikin fuskokin da alkali abokan bakin lani ya faɗa ولا يضرب على هذا bima ruwaya annahu kana fi salati to kuma kada a yi kada a yi- a ja da wannan zance da su abokan bakin lani suka yi a yi masa itirali a bijirar da wata jayayya a kansa bimaru ya saboda abin da aka roto cewar karatun wannan jinin ai yana cikin sallah ya yi shi to ya za a iya shigo da wani abu ba ƙur'ani ba ta san ba a shigo da wani zance ba ƙur'ani ba a cikin sallah sai ƙur'ani sai zikirin Allah sai salati ga annabi sai san ce mu an ce alaysa Allahu bi ahkamil hakim dai cewa ba dai din masallacin ku ana bada ba a yi ai ba ƙur'ani bane har da kai imamu ma ba da gari to ai ba qur'ani bane balle wani hana na zalika min shahidina shi ko ba zikiri bane to yanzu na zama zikiri ga ya mun wata fuskar zikiri a cikin ka balle wani hana na zalika min shahidina ba ka ambata a ciki sai da ka ambata saboda haka shi ba qur'ani ba shi ba zikirin Allah ba shi ba salati ga Allah ba shi ba ba komai ba sai kun zo da kana cikin tsakiyar sallah kuma har Allah su dika ya ta faɗa rena faɗa ba a faɗar wani abu wato ba ƙul'ani ba a cikin sallah idan zikiri ne ana iya faɗa in ji kamar ƙarshen ta bayan gaji Allahu rabbul alamin ai wannan jinsin ƙul'ani ne zikiri ne ta iya faɗa wannan kadi kanin salamu kabalu to abin da yasa wannan zance ya shigo a cikin sallah ai ka san da zance ba abin hali bane a cikin sallah mun karanta cikin hadisin Abu Dauda ko yawa kana tsaye kana sallah kuna cikin sahu yanzu idan Abu Sa'id al-Khudri ya shigo nan ya samu Abu Zar al-Ghifari sai ce naga fa wani yana neman ka ya tada kabara ya juya sai gan shi kusa da ji ce naga fa wani yana neman ka sai ce yana ina aika neman ina ta neman ka yace na buru shi a wuri kaza ana fa sallah sai kuma Allahu akbar anta furuku ko ana cikin sallar da dan gora ne gurin ka yanzu kaman gora ne sai gaba sai dan tauna duk farkon sallah ana yin wannan ba su yawa ai an ai a farko ne kaman a hana ne shi ne sai da aka ce musu qumu lillahi qanijina yawa sannan suka tsit eh yanzu Abdullahi bin Mas'udin shi a saninsa bayan an bar sannan ya bar ita fa habasha ana yi in aka yi ma sallama kana cikin sallah assalamu alaikum ga ga wa alaikum assalam barka zuwa sai ka dan zuga to su ne manzo Allah magana a sallah yana amsa su suka dawo daga habasha suka samu manzo Allah a Madina suka yi magana shi yana sallah ya ga bai an ba sai sama maki eh to shine ya tambayi manzo Allah ya masa bayani yanzu ba magana a cikin sallah ka gani to wallazi ya zaharu abin da yake bayyana yake jinjaye a cikin fasarar wannan inda huwa gurinsa inda gairi min al muhaqqiqina shi a gufar bakin lani da waninsa na daga muhaƙiƙai malamai masu ta haƙiƙi sun da da ilimi a bisa cewar sallama wa wannan hadisi ya tabbata annan nabi sallallahu alaihi wasallama shi annabi sallallahu alaihi wasallama kana kama amarahu rabbuhu ya kasance yanda ubangiji ya ubangijinsa ya hore shi yana jeranta qur'ani jerantawa irin yadda na na ummu salama ta ruwaita din nan haka yake jero shi sanka sanka yake jero shi tsakanin aya da aya yana tsaya bayi kawai kamun ya shiga wata aya musamman idan akwai wani abu wanda yake tadabburi a cikin sai kawai a ciki wa yi fasilil ayi tafsilan yana rarraba ayoyi rarrabewa a cikin karatunsa kamar rawa mafi kasa kamar yadda amintattu su ne sahabbai suka rawaito daga annabi sai shinu tara su da shaidan suka saka dace to yana iya yiwuwa shi shaidan ya dakon wannan kawaicin na annabi ka gani tsakanin wata aya kamar ya shiga wata aya shaidan saboda ka san aikin sa yake urjin da ya samu ya kutso wani abu ya shigar da shi cikin kunnuwan masu sauraro ba harshe manzo Allah ka gani wa tasahu fiha ma hata laqahu min tilka kalimati da kuma wato cusawarsa abin da ya kirkira na wa'annan kalmomin tilka galani muhakiyan yana mai kokarin kwaikwayar sauƙin annabi sallallahu alaihi wasallama man da na ila ila kufari sai yanda wanda da yake kusa da shi da kafirai zai ji shi zai ji wannan kalmomi sai su zaci wannan daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ganin shaidanin za su yi kuma ya yata ta ولم يقدح ذلك عند المسلمين wannan duk bai cutar ba wajen musulmi bai suka ba a wajen musulmi ne yake su da su sun riga sun kiyaye surar sun haddace ta gabanin wannan sun ta tsaf alama an zala Allah yanda Allah ya saukar da ita wa ta kuɗihim min halin nabi da kuma sallallahu alaihi tabbatar wata wasallama halin annabi sallallahu alaihi wasallama zanil na awsari zargi da kyarar wato gumaka wa da aibiha aibanta ma gumaka urifa min wa abinda an san shi daga wurinsa qad haka Musa bin Uqbata Musa dan Ukubata ya ruwaita fi magazi a cikin na wa hada littafinsa na magazi ya ruwaci kwatancin wannan cewa ɗan ya yi dakon tsakanin kalma da kalma ne ta annabi ya cusa wa masu ji wani abu
wa qala ya ce innal muslimina la lalle zuba uwa a yasma'u lokacin su musulmi ba su ji ba kafiran da suka ji kawai wa inna ma alfa shaytanu dhalika fi asma'il mushrikina shekan ne ya jefa wannan a kunnuwan kafirai wa da qulubihim zukatansu wa yakunu kama ruya wa ya kunu maru ya min hukunin nabi abinda aka ruwaito na damuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo هذه الإشاعات saboda wannan yaya ta da aka yi والشبهات da wannan rikici da aka yada بسبب هذه da الفتنة abin da ya jawo wannan fitina shine abin da ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam وقد قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي لا ما يرد آية ka gani wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fa yansahu Allahu ma yulqi shaytan ko aya kai fada ko to kaga idza tamanna ya ai tamanna din ma'ana idza tala لا تلا duk sanda annabi ya karanta littafin Allah to sai kuma shaytan ya jefa wani abu a kunnuwan su kafirai a cikin talatin annabin sai jefa musu wani abu قال الله تعالى ka gani la ya alamu da kitaba illa Amaniya.
wai- wai illa idza tamanna din yake fassara maka wannan tamanna din shine ma'ana karatu kenan don kamar yadda ya faɗa a bakara Na'am.
la ya alamu da kitaba illa amaniya ai Tilawatan.
tilawatan kan komai na qur'ani ba sai dai karanta shi kawai وقول bayan sakullahu ma yulqi shaytanu ka gani Allah sai shafe abinda shi shaytanin ya jefa ayyu zuhidu ka gani sai tafiyar da shi ويزيل اللبس به ya kuma tafiyar da rikicewar da za a yi da shi ويمكن حياته sannan ubangiji sai tabbatar da ayoyinsa وكيلا aka ce kuma yau ma'anar ayar هو ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من السهو iza- eh, iza إذا قرأ to shine abin da yake afkuwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sahawun annabi rafkanuwa ta manzo Allah iza qara'a idan yana karatu fayanta yuhu da zalika nan da nan sai ya fada ko ga wannan rafkanar da yayi wayar zuwa anhu ya dawo daga wannan rafkanuwar وهذا نهو قول الفلكي آية wasu da yawa suna suna musulmi an danganta wa manzo Allah rafkanuwa نعم to rashin fahimta ne نعم da kuma wahani da kuma usurin wato yanayin tantance lamarin wato kula da sha'anin menene annabta نعم yawa ita annabta wata martaba ce ta Allah tabaraka wata ala martaba ce a fadar ubangiji yake zuwa sai ya tajalli da ita akan mutum akan mutum نعم yake tajalli da ita in aka ce mutum wanda ya amsa sunan mutum نعم wanda dukkan abin da yake tattare da mutum shi ma yana tattare da shi an gane duk abin da yake tattare da mutum yana tattare da mutum illa shi akwai irin nasa amma sunansu ɗaya da naka kai ma yanzu misali naka ce wahami akwai wahami a gurin annabi Kama- kamar yadda akwai wahami a gurin ka ko to amma suna ne ya haɗu da naka da nasa shi nasa martabar wahamin daban idan aka ce sa rai raja'i kenan akwai tana raja'i annabi yana da raja'i to naka raja'i ya bambanta da raja'i manzo Allah in aka ce sahawu rafkanuwa annabi yana rafkanuwa kamar yadda kai wa mutum tana rafkanuwa amma me yayi rafkanuwa a haƙƙin annabi nan ne ba magana take mene ne rafkanuwa a haƙƙin manzo Allah shi nan ne magana take kai rafkanuwarka watakila rikita rikitar rayuwar duniya da yanzu da gingimin duniya ba dole sa ka rafkanuwa ba ka dinga har gitsewa a cikin a cikin mai kake in ba a sa ma ka so mu tunanin wai farilla kake ko na fila kake ba wanda ma a ce ko raka abi ko tsawo kake ba a farilla ma sai ka so mu tunanin na yi harkuwa ko na fila nake duk ta yi hukare kawai ko ba haka ba shi ko wanzu Allah rafkanuwa a gurinsa to ai ba irin wannan bace shi kuma ba irin wannan bace gaini ne yake samun sai da suka faɗa gaini na anwari gaini na anwari ne yake samun sa alaihi salatu wassalam idan ya tafi a cikin wani abu na lamarin Allah to sai ya shagala ga gwadon harakatu na zahiri sai wannan hasakan Allah ya fi karfin kowa in ka ga ta tabbata Allah ne ya tabbatar da kai amma ko komai da tsafta idan Allah ya buɗe ma wani hasken to kuma banda annabin irin abin da yake ciki ai mutum ba zai iya rayuwa a cikin ba abinda ma a rubai da yawa abin da suke ciki na haske in ba da zafin Allah ai mutum ba zai iya rayuwa ba a cikin to ganin ka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in Allah ya yi masa wani lamarin sai ya tafi a cikin wannan lamarin sai ya zama na cewa sai ya shagaltar da shi gabarin harka ta zahiri kowa da matsayinsa yanzu shi sai da na'umaru mun karanta a cikin kaiwar buhari inni da uje hirku da shi wa ana fi salati yana cikin sallah sai ya shiga tunanin ta kafiran nan na mosul abinda zan yi runduna zan tura masa a ƙarƙashin wani nan kuma yana alhamdulillah rabbil alamin arrahman amma zuciyarsa abinda yake tunani ke zan sa kalbul jeshi wani zan sa mai mana sai in hada mutum kamar kaza na sa wani mai sara na sa wani za mu kaddima wani ne a cikin kaza kaza duk a cikin zuciyarsa zai shirya runduna ta yaƙi yana kuma sallah to wannan tunanin shi kuma a nasa makamin zai iya sa shi ya rafkanuwa sai ya shagala gabarin harka ta zai to yanzu wannan me yake yi yimma yake a cikin Allah ya tafi ne a cikin yadda za a ɗaukar kalmar Allah da addinin Allah ko ba haka ba ko da na zama tsayin su a gani to yanzu ko misali a ce abin shan ruwa ne bai haɗu ba misali kana tunanin ka da ka da ka da waye da sauran to irin wannan ko da na zama tsayin su kuma da ka rafa nuna haka ne gaske ne ba wai ba wai ba wai illa ba inda ba bude masa abin sai shiga a shi wani gawurtaccen haske ne shi rafa nuna ta annabi wani irin gawurtaccen haske ne wanda ba zai kwatanci ba to wa hada na wa qawlin kalbi bil ayati wannan kwatancin zancen imam al-kalbi ne a cikin wata aya a cikin aya nafsuhu cewar wato ya zantar da ransa wa qala idza tamanna ay haddatha nafsuhu eh ma'ana idan tamanna ma'ana haddasa nafsahu kenan idan ya samu hadisin nafsi hadisin nafsi ita ma wata martaba ce ta bashariya zancen zuci da ake fada to annaba ma suna da zancen zuci suna da hawajisu suna da hawaɗin suna da hadisun nasu suna da hannu suna da ƙasadu suna da shakku suna da wato komai suna da shi na wannan abuwan an gane? to yana رواية أبي بكر بن عبد الرحمن a ruwayar abubakar bin abdurrahman shi ma irin wannan ya zo وهذا الساو في القراءة wannan rafkanu a cikin kira'a إنما يسير فيما ليس طريقه تغيير المعاني yauwa yana yiwuwa ne cikin abin da tafarkinsa ba na gayyara ma'ana ba ne وتبديل الألفاظ ko kuma canza lafiza ba zai yiwu ba wannan وزيادة ما ليس من ko kuma القرآن.
ƙara abin da baya cikin ƙur'ani ya kara shi sabbin rafar wato ne ya kori ga annabi بل الساو عن إسقاط آية bari sai dai su hau na sarar da aya daga cikin sa in yi- sai kuma ya tuno da ita نعم أو كلمة ko kalma ولكنه بين الشيء.
يشعر على هذا الساو ba a tabbatar da shi akan wannan rafsanuwa بل ينبه عليه bari nan take sai a faɗakar da shi kan ويذكر فيه sai a للفيل tunatar da shi a nan take على ما سنذكره فيه kamar yanzu za عليه من za mu الساو ambata cikin abin da wato yake yiwuwa ga annabi a cikin sahau وما لا يجوز da abin da ba zai yiwu ba ومما يظهر في تاويله أيضا yana daga abin da yake bayyana a cikin tawilin sa har yau أن مجاهدا to malam mujahid dan jabaru روى هذه القصة ya ruwaito wannan kissa wal garani qadul ula aha yace wal gara abara aikum lata wal uzza wa manat salisul ula wal garani qadul ula نعم aha فإن سلمنا القصة idan muka sallama wa ita kissar muka ci haka ne قلنا sai mu ce لا يبعد anna hadha kana qur'anan da yi qur'ani ne wannan din والمراد بالجلال قد الأولى wa anna shafa'atu hunna da turtaja الملائكة to mala'iku ake nabi saboda ai su kafirai sun hada gumaka su da kuma mala'iku sun ce wani ƴaƴan Allah ne mata saboda haka aka hada su a cikin wannan tunda yanda suka hada su afara aisu wallata wal uzza wa manata salisu bin ukhra sai ce wal garani qatal ula da kuma madaukakan bayi na Allah sune mala'iku an gane tunda su kafi alfa ko gane su kafirai sun ce ji yayan Allah ne mata wayannan to ta yi wutan wargara na kasar ula din ma haka din yake kuma an saukar da shi din farko daga baya ne kuma aka yi musu hasa
وبهذا فسر الكلبي البرانكة da wannan imamul kalbi ya fasara ganani ka yi mala'iku ne, mala'iku ake nufi وذلك su wannan kuwa أن su الكفار kafirai لا يعتقدون ausana wal mala'ikata suna kudurta cewa gumaka da mala'iku صلاة الله wai banatullahi wal iyazu billahi subhanallahi فأعانك الله kamar عليهم yadda Allah ya fito daga وأن wurin عليهم ya kuma yi musu raddi a cikin wannan sura da fadin sa ala kuma zakaru wala hudun sai ya yi hu haka wannan istifami ne na inkari نعم Mhm.
فأنكر الله كل هذا من قوله to sai Allah ya yi inkarin dukkan wannan daga fadin su ورجاء الشفاعة من الملائكة سيئ to shi fa raja'in mala- shafa'a ceto daga mala'iku ai abu ne sahihun dama Na'am.
saboda kan an ce wani kara ne kasar wala wa yanna shafa'atu wannan da furta jaɗin ai haka ne dama Mhm.
فلما تأوله المشركون yayin da mushrikai suka fassara shi على أن المراد بهذه الذكر da haza zikiri cewa abin nufi da wannan ambato suka ce iyayen gidansu ake nufi labbasa alaihim zalika sannan kuma shaitan ya rikitar musu da wannan ya kawata su a cikin ya kawata shi a zukatansu وألقاه ya إليه jefa shi a cikin su فصلى الله ما ألقى الشيطان to shi iya wulgara ne kasar wuladin tun da anan shi ba ta afu نعم to shi kenan ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya cire shi نعم wa sama ayatihi ya tabbatar da ayoyinsa ورفع تلاوة ya ɗauke tilawar wa'annan lafuza guda biyu wanda shaidan ya samu sababi ta banki نعم للباس yawa na likitarwa كما كما لسك كثير من kamar القرآن da aka shafe da yawa daga lafuzan ƙwar'ani ورفع aka تلاوته ɗauke tilawarsa وكان في إنزال الله تعالى لذلك sai zama هجمته hikima ta tabbata a cikin saukarwa Allah ga wannan وفي نفسه هجمة sannan kuma wata hikimar kuma a cikin shafe shi يذل به من يشاء kawai ويهدي من يشاء shi kenan saboda shi Allah shi ne almudinni shi ne mahalicin bata shi ne ko mahalicin shirya kuma kowanne ya sa masa sababi to sai ya zama wannan sababin batan wasu ya zama kuma sababin shiryar wasu
وما يذل به إلا الفاسقين ba wanda yake fitarwa da wannan ilil fasiki ne sai yan tawaye وليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في Sun قلوبهم zai goga مرض shi. Yawwa.
وقاسية قلوبهم Ha, domin ya sanya abin da shaidanu suke jefa ya zama fitina a zukatan wanda rauni ya tabbata a zukatan nasu da kuma ma suke kasashen zukata wanda kafirce ke kasar da zukatansu وإن الظالمين وإن الظالمين في شقاق بعيد وليعلم الذين وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به ta gani ta gani wancan wannan hidaya wannan kuma idlali wannan an fitar da su wannan kuma an shirye su ila ila ne zai yi zuwa yana kuma kuma don za mu shafi ومن ذلك ما من
نعم الأمور وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم wanda mu gama kisar gara mun kunnin gudu نعم wurin kaɗan wa min zalika nan ne wurin ƙarfi نعم
wakila aka ce إن النبي صلى الله عليه وسلم sallama لما قرأ هذه yayin da ya karanta السورة wannan sura وبلغ ذكر ya الله ce wani uzza, ya والعزى kai ga ambaton nata da uzza ومناة الثالثة da ita الكبرى manatin nan ta uku wata خاف الكفار to أن sai يأتوا kafirai بشيء من مثلها suka yi tun da suka ji ya faɗe su sun san yadda yake ƙin su sun san yadda yake kyara gumaka yana faɗar wa'annan uku yanzu kamar kai misali idan ka ji misali wani wahabi ya kama sunan shi tijjani zai magana ai ka zan kana da hankali tun su kullun ka zaka kai maza ka ce radiyallahu ta'ala anhu kai maza kai gaba ko Na'am.
misali ko ka je zancen wani waliyi zai ba zai wata magana a kansa sai ka toshe kullun ka ce radiyallahu anhu kai gaba a guje ko to irin wannan wasu kafirai suka yi tun da suka ji ya ce afar aitubul lati wal uzza wa man lati salisatul ukhra an gane sai suka mazi tilkar gara na gasar ula suka yi maza shi ne kamar kai da za ka tsaye da lawa نعم سبقوا إلى sai suka yi مدينها maza maza zuwa ga yabon wa'annan Suka yi gumaka matai ne.
eh da wa'annan kalmomi guda biyu ليخلدوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم eh ليخلدوا domin su cuɗanya تلاوة النبي eh su cuɗanya shi da tilawar annabi a cikin tilawar manzo Allah sallallahu alaihi ويتفقوا wasallam عليه على su عادتهم kuma aibanta gare shi a bisa al'adarsu وقولهم da da suke cewa la tasma'u li hadha al-qur'ani wal gawfi la'allakum taghlibun dama haka suke yi ai Na'am.
idan ana cikin karatun al-qur'ani sai ce ku ta ku ta hayaniya ne in yana karatu ku dinga shigo da maganganun da su hagan dan ko farin jayin shi ya daina na'am Mhm.
wani shi ma hada alfi'il ila to shaytan wannan aiki sai aka danganta shi zuwa ga shaidan dan aikin shaidan din ne li hamlihi lahum alayhi domin shi ya dora su kan aikin shi ke tula su kan aikin shi wa shaidan asha'u dhalika suka kuma yayata wannan wa aza'u suka daidaita shi dai wa anna an-nabiyya kuma suka faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗe shi fa azana bidhalika Allah ya taɓa rai saboda wannan saboda ƙaryar da suka yi waqtu ra'ihim alayhi kiran kiran ƙaryar da suka yi masa fasallahu Allah ta'ala bi sai qawlihi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya lallashe shi ce ma Ma arsalna min qablika al-ayata.
wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu Na'am.
fi umniyati ai ba su kadai bane dama haka al'adar take ba wani annabi da muka zo ko manzo face idan yana karatu sai shi din yayi kokari ya jefa wani abu a cikin karatun nasa ba a harshen annabi ba ya jefa shi a cikin kunnuwan masu sauraron sa ne da kafirai ya cakuɗa wani abu a ciki Na'am.
don ya haddasa fitina gare su irin wannan ne Na'am.
wannan aikin shaidan ne Eh, a- a- a bakin kafirai ya tabbata to wa bayyana lin-nasi al-haqqa min dhalika min al-ba'ili ya bayyana da abin da yake shine gaske daga abin da yake ƙarya ya ware su daga wannan wa ajil al-qur'ana ubangiji kuma ya kiyaye littafin sa qur'ani kama ya kuma ayati kyautata ayoyinsa wa dafa amal ar-rasd bil adu ya kuma ije ya tunkule abin da su makiya suka wato suka suka rikitar da shi kama baminahu ta'ala min qawlihi kamar yadda ubangiji ya lamunce hakan a cikin faɗinsa ya lamunce cewa cewa inna lahu lahafizun inna lahu lahafizun Na'am.
to iya nan zamu tsaya Na'am.
ko mu muka saukar da wannan littafi ko mu zamu kare shi duk wani zance a duniya a yi masa shigogu amma banda banda qur'ani na'am wannan kadai ya isa abun mamaki na'am ya isa abun mamaki na annabi wannan kawai ƙwar'ani ne gashi nan a hannun ƙwararren haziƙan basiran maƙiya gashi nan a hannunsu wanda makircin su ya kai makirci don Allah gashi nan bikin na su rikita shi su rikita a tasa gane ƙwar'anin su shigo da koda wata kalma ɗaya ne ya rikice a tasa gane wannan ƙwar'a zuwa ana ta ba ana cewa to Allahu a'lamu sai ka taɓa jin an ja alƙur'ani an ce auka maƙala za a faɗa au kama ƙala sai dai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi hadisin manzo Allah zai da isma irin ta Qur'ani na'am yawa Qur'ani shi shi kadai ne filo yadda ka faɗe shi to haka ya saukar da al'arshi haka Jibril ya saukar da shi haka ya manzo Allah ya karɓe shi haka kuma sahabbai suka karɓa haka kuma suka yaɗa wa al'umma shi ba wani farki ba saɓani na'am to kaga saboda haka alhamdulillah saboda haka wannan dai gara na kasin ula kunjiyar da na'am ta kore hadisin cewar babu shi ba zai yi ba da kuma in an tabbatar da shi din misali to ga fuskar wannan ya gama aiki shi a kali da lafiya wannan yawa amin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون